بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mushi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har zuwa tashin alkiyama yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su ci gaba da kallon mu da sauraron mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye kamar yadda za ku ci gaba da kallon mu insha Allah ta'ala ta wannan hanya ta yada bayanan zamani daga number 42 stroke uh, number 2 stroke number 4 a uh, Samaila Ahmad Road gaskiya kwatas a uh, Zaria jihar Kaduna a Najeriya a makarantar mu ta Darul Hadisi Salafiya a yanzu safiya ce ta ranar Alhamis wadda ta daidai da 29 ga watan Jumadal Ula hijira na da shekara 1431 daidai da 13 ga watan Mai shekara ta 2010 wannan shine kasan na ɗaya kuma kasan na farko daga cikin jeren kasusuwan da muka sa wa risala wannan karatuttuka mun yi irin su ba ɗaya ba ba biyu ba na littafin ainihin risala amma muna takaituwa ne dangane da muƙaddimar ta ta aƙida mun yi anan zaria kusan kasar talatin da biyu sannan muka sake yi wa mata na darul hadisi a kaduna kusan kasar shida ko makamantan haka wannan karatu da muka yi ta yi a waɗancan lokuta yanayi ne ya buƙatar da mu zuwa ga haka ba asalin dan an nufi karanta littafin gaba ɗaya ba sai dai ina iya tuna a karatunmu na muciya da muka yi wajen kasa talatin da wani abu mun ce ranar duk da muka zo za mu karanta littafin to za mu ɗora ne a ainihin wato babin da ya shafi fiƙi hudin sai dai abin da zai hana ba za mu yi haka ba yau kasantuwa wancan lokacin ba mu da kasusuwa na bidiyo na waɗancan karatuttukan masu kyau don haka a yau za mu fara karatun wannan littafi na ainihin wato risala ta ibnu abi zaidin al-qayrawani insha Allah ta'ala kafin mu tafi da nisa asali masadir tashri'il islami wato hujjojin da ake kafa shari'ar musulunci a musulunci din sune alqur'ani sune sunna sannan sai ijma'i qur'ani sanannen abu ne sunna sananniyar abace ijma'i kuwa abin da ake nufi haɗuwar malaman zamani kaza dangane da zartar da hukunci kaza a ƙarƙashin fatawa guda ɗaya amma dole ne ya zama suna da dalili wanda ainihin wato za su kafa hujja da shi daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan wannan ainihin ijma'i domin kamar yadda malamai ke cewa yaushe ne malamai za su iya haɗuwa na zamani guda akan ainihin wato matsala guda ɗaya wadda ba dalili ne take da shi daga Allah ko daga manzon Allah ba don haka haƙiƙanin al'amari ijma'i hujja ne akan haka ne shehu Usmanu ya littafi ya sa mishi wasiqatul ikhwan litabyini dilalatil ittiba'i wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma waɗannan su ne suke wajibi a kiyasi an samu saɓani wanda wasu malamai sun amince da shi wasu malamai ba su amince da shi kai tsaye bai kamata a amince da kiyasi ba kamar yadda kai tsaye bai kamata a jefar da kiyasi ba amma cewa ake dukkan kiyasin da yake an yi shi da sharuɗan shi ya inganta to ya halatta a karɓe shi shine abin da za a yi kiyasin daga gare shi da abin da ake wa kiyasin ya zama suna da mahanga guda ɗaya wadda za a iya hujja da shi idan aka samu wannan to babu laifi za a iya ainihin wato karɓan kiyasi haka al'umma suka zauna ana karantar da su alkur'ani da sunna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai idan fatawa ta kama na wani malami ya ba da fatawa ga abin da ba shi da dalili karara sai ba da fatawa amma cikin taka tsantsan ga abin da ya halatta cewa ya karkata cewa bai halatta ba sai ya ce babu laifi abin da ya karkata akan cewa wannan abin haramun ne to bai cewa haramun kai tsaye sai dai ya ce yana ganin wannan abin makaruhi ne da tafiya ta tafiya sai aka fara rubuta waɗannan fatoyi to kuma aka samu wasu malamai Allah ya sa musu albarka mai ɗimbin yawa da karbuwa mai ɗimbin yawa fiye da wasu daga cikin waɗannan akwai manya-manyan malaman fiqhu guda hudu waɗanda dukkaninsu ba sun yi zamani guda ne a matsayi guda na mujtahidai ba sai dai wasunsu sun haɗu da wasu a matsayin wani ya gama nuna a lokacin wani na tasowa kamar imamu malik da shafi'i kamar malik da abu hanifa amma shafi'i da imamu ahmad su ne suke kusan tsaran juna amma imamu abu hanifa ya zama babban malami ya zama hamshakin mai fatawa a lokacin nan imamu malik bai ainihin gama tasowa ba ya rasu imam malik ya ci gaba da karantar da addinin musulunci imam malik ya ainihin gama haɓaka sannan imam shafi'i ya taso hayye karatu a wurin shi tare da cewa abu hanifa ma ya karantar da imam malik amma haɗuwa ce irin wadda ba asalin haɗuwa ta an zo an zauna daram a matsayin ɗalibi da kuma ainihin malami ba imamu shafi'i ya zauna a ƙarƙashin imamu malik ya yi karatu har ya sauke muwatsa a wurin shi imamu ahmad bin hanbali su ne kamar yadda muka ce suke kusan tsara da ainihin imamu ahmad ko da imamu shafi'i idan jama'a sun fahimci waɗannan bayanan ashe waɗannan malaman ba sun yi lokaci guda ba ne a gari guda a zamanin da ake da intanet da rediyo da telefon yadda za su iya saduwa da junansu su tattauna don haka duk abin da ka ji imamu abu hanifa ya faɗi iyakar gaske shi kenan babu son zuciya haka imam malik haka imam shafi'i haka imam ahmad haka duk sauran al'a'imma din irin su auza'i irin su ibn mubarak da ainihin makamantan haka to da tafiya ce tafiya ne ɗaliban su suka yi ta rubuta waɗannan fatoyi to shine an taho da fatawar maliku daga madina an taho da fatawar imam ahmad daga bagdad an taho da fatawar abu hanifa daga kufa an taho da fatawar shafi'i daga misra idan ka haɗa su a wuri guda sai kaga sun yi karo amma su ba su san cewa fatawoyinsu sun yi karo ba balle su ce duk wadda aka dama abi don haka ingantacciyar magana game da duk mas'alar da aka samu saɓani ta malamai abin da yake daidai shine a bincika menene abin da ake ganin ya fi dacewa kamar yadda Allah ya ce wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi saɓani game da shi akwai hukuncin shi a wurin Allah waɗannan littattafai da malamai suka rubuta kowanne ya rubuta ne a bisa gwargwadon yadda yake fahimtar mazhabi da kuma abin da yake fahimta dangane da limamin shi to sai aka zantin ana nakaltowa daga limaman mazhabin kai tsaye sai zama ana nakaltowa ne daga limaman da suka gaji limaman har dai abin ya kai wannan ya ɗauko daga wannan wannan ya ɗauko daga wannan kamar yadda shehu usman yake faɗi a cikin littafin bayanin wujubul hijra alal ibad a ƙarƙashin wannan jama'a mu a wannan nahiya da aka haife mu muka taso ita ce ake kira daular usmaniya ƙasar da aka haɗe ta aka fi saninta a yau da najeriya nahiyar da aka fi saninta da yammacin afirka kuma mazhabin nan na malikiya shine ya samu karbuwa sai dai sabanin yadda mutane ke tunani cewa wai yan kasuwa ne suka kawo mana addini kasar nan malamai ne suka kawo addini kasar nan inna ma yan kasuwa saboda yawan zirga-zirgar su sun taimaka wa malaman ta hanya ainihin wato karo adadin su zuwa wannan nahiya da kuma ɗibo littattafai su taimaka musu da kuma wata gudunmawa wadda ba a iya rasawa tattare da su amma addinin musulunci ya shigo ƙasar ne ta hanyar malamai daga cikin sahabbai ma domin ukubatu ibnu nafi alfihiri ya ainihin yau tafiya ta cikin sahara tun daga kairawan tun daga madina har ya iso kairawan ya zo ya kafa ta garin da aka haifi mai wannan littafi risala da za mu fara karantawa a yau insha Allah sannan ya ci gaba da biyo sahara yana da'awa yana jihadi har sai da ya zo birnin maiduguri ta jihar borno da ke ainihin yau a najeriya masu ainihin wato ta arewa maso gabas don haka addinin musulunci ta hanyar malamai ya iso mana sannan wani abu da nake so a ƙara fahimta shine waɗannan littattafai da muke ainihin wato karanta su a soro a ƙasar nan in ka ɗauko ƙawa'idi ƙawa'idi takamaimai ba a san wasu waɗanda ma suka rubuta shi ba domin wanda ya rubuta shi babu ainihin suna a jiki babu kwanan wata babu bayanin gari ana ganin cewa daga ainihin wato jihar zamfara ta yau ne aka ainihin rubuta shi wasu mutane waɗanda suka ware wani gari suka zo suka kafa lokacin da wata tashin tashina ta addini ainihin ta faru suka yanke kansu suka je suka ainihin rubuta wannan littafi da sauransu waɗanda a cikin mazhabinsu da tunanin aƙidarsu suna ganin riya ne ma ka rubuta littafi ka zo ka sanya sunanka a ciki ko ka sanya wani bayani da ma za a iya gano ka in dai kayi saboda Allah kawai ka rubuta ka sake shi ya shiga ainihin cikin jama'a ina fata an gane sai wata munasaba ta kama za mu kawo cikakken tarihin waɗannan mutane insha Allahu ta'ala sannan sai ka taho akhbari akhbari ba magharibe ne ya rubuta shi malam abdurrahman sannan sai ishmawi ishmawi malam rufa'i ya rubuta shi sannan sai iziya iziya kuwa ita daga jami'a azhar ne ainihin aka rubuto ta to sannan sai ita risala sai kuma askari wanda ba malikin da ya rubuta shi mutumin iraki ne sannan sai muktasar wanda shi kuma ba malikin da ya rubuta shi mutumin ainihin wato maghrib ne shi ma wato mutumin tunisia ne waɗannan littattafan tare da cewa kowanne ya rubuta a bisa mazhabi guda ne amma kuma dukkanin kowa yana rubuta ne da gwargwadon yadda mazhabin yake a garinsu wato malikiyar iraq wadda mai ainihin wato askari ya rubutu a kanta ta sha bamban da malikiyar ainihin andalus ita ce malikiyar da mai risala ya rubutu a kai da wadda mai muktasar ya rubutu a kai da wadda mai ahalar ya rubutu a kai isu isu din waɗannan su ma su ukun akan samu sabani a tsakanin su abin da yasa na kawo mana waɗannan bayanan idan ya zama malikiyar ma ashe kowane gari da irin yadda suke fatawa kenan ashe yanzu hatta a malikiya ana bukata a tantance mana a nuna mana wacce magana ce tafi zama daidai fiye da ainihin sauran to balle in ka ɗauko malikiyar ka gwada ta da wasu hadisai ko wasu ayoyi don haka muna nan akan ka'idan nan da su imam malik da su imam shafi'i da ahmad da makamantan suka tabbata akai cewa idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi cewa duk abin da aka samu na fatoyin su to abin da ya karkata ga hadisi shine abin da zamu tabbatar insha Allah ta'ala shi ku al-imamu ibn abi zaid al-qarawani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi cikakken sunan shi shine abdullahi dan ainihin wato abi zaid abu zai din shine mahaifin shi shi kuma sunan shi abdulrahman don haka sunan shi abdullahi dan abdulrahman kairawan kuma da ake cewa kamar yadda ka ji na faɗi a ɗazu gari ne yanzu a ƙasar tunisia a ƙasar tunisia a nan ainihin wato afirka maso arewa jikin ƙasar libya malamin da ya kafa ta sahabi ne mai suna ukubatu ibnu nafi alfihri ya mai da ita cibiyar yada addinin musulunci da jihadi a nan ainihin wato ifriqiya Allah madaukakin sarki ya taimaka an mishi ainihin wato ana danganta shi zuwa ga nafas ana ce mishi annafazi zuwa ga asalin wato kabila ce babba daga cikin ainihin kabilu na wannan al'umma ta shi wannan malami an haife shi a shekarar hijira na da ainihin ɗari uku da goma wannan ita ce ingantacciyar magana babban malami ne wanda ya karatu a wurin malamai masu yawa kamar abbas ɗan isa almamsi da kuma ainihin wato abul abbas abdullahi dan ahmad al-abiyari mutumin tunisia da kuma abu maimuna daris ibn ismail al-jarawi da kuma al'imamu abubakar muhammad dan abdullahi al-abhari waɗannan suna daga cikin ainihin wato malaman shi ana mishi ainihin wato laƙabi da cewa malikul asgar wato ɗan ƙaramin malik domin babu wanda yake da siffofi irin na imamu malik a wajen aƙida da bin manhaji kamar shi daga cikin ainihin wato mutanen da suka yawaita rubuce-rubuce a cikin mazhabin malikiya malamai manya-manyan su sun yaba mishi dangane da irin yadda yake da riƙon mazhabin malikiya a bisa tunani irin na imamu malik din wato a riƙe aƙidar salaf sannan duk abin da aka yi imani da shi to kuma ainihin shine za a yarda da shi na abin da ya shafi fiqhu daga cikin almajiran shi akwai khalaf dan abul qasim al azdi da kuma abubakar ahmad dan abdurrahman al khawlani da al qasim da abul qasim dan abdurrahman duk waɗannan suna daga cikin ainihin wato ɗaliban shi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi malamin da ya ainihin wato roƙe shi da ya rubuta mishi littafi ingantacciyar magana sunan shi maharaz dan khalaf mutumin ƙasar tunisia shi ko malami ne makarancin alkur'ani wanda yake karantar da ainihin yara littafi da ainihin wato alkur'ani sai ya buƙaci rinka sirka musu da fiƙihu shine ya nemi cewa ya rubuta mishi wannan littafi shine zaka ji shi mai risala yana ishara yana cewa fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasara min wajibi umuri diyana mimma tantiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida yake cewa ka roƙe ni in rubuta maka addini game da aƙida game da zikirori game da ibadoji game da mu'amaloli to dawa yake aka ce wannan mutum ne mai suna ainihin maharaj Allah madaukakin sarki ya taimaka risala ta sha sharhi domin malamai sun ce an yi mata sharhohi waɗanda sun ainihin gota guda arba'in sharhohin da suka fi ainihin wato yalwata da kuma karbuwa a ainihin wato wannan ƙasa tamu akwai hashiyatul adawi wadda sharhi ce wanda abul hasan al-musamma kifayatul talibin rabbani kifayatul talibin rabbani sharhi ne na ainihin wato risala wannan sharhin shine aka yi wa kuma ta'aliki ya samu shi hashiyatul adawi wanda yake sananne ne kwarai da gaske a wannan kasar sannan sai alfatuhur rabbani wannan wani malami ne ya mai da risalar waƙe gaba ɗaya shine wani kuma ya ɗauka ya mata sharhi gaba ɗaya a mujalladi biyu sannan sai sharhin risala na alqadi abdul wahab abu muhammad wannan malamin ya yi wa risala sharhi gaba ɗayanta sai dai wasu ɓangarorin sharhin ba a same su ba kaga dai ɓangaren abin da ya shafi bangaren aqida gashi an buga shi daban sannan kuma bangaren fiqh aka da aka buga shi daban shi kuma a cikin mujalladi na biyu to saboda muhimmancin wannan ainihin littafi malamai sun ainihin wato rinka ware ita aqidar su ne mata sharhi daga cikin sharhohin gashi wannan ainihin muqaddima ce sharhin muqaddima ta risala wadda wani malami al-Aminul Hajj yayi a jami'a ta Ummul Qura da ke Makka to lallai malamai sun yi mata sharhohi masu dimbin yawa waɗanda karatu in yayi karatu a hankali za mu rinka ɗauko sharhohin da muke ganin sun dace wasu munasaba da muna karantawa amma dai sharhin da za mu fi mayarwa madogara shine sharhin malam abdulsami wannan malami ya yi sharhin ainihin iziya risala muktasar da kuma ainihin wato sauran littafai waɗanda Allah ya sa karɓuwa a cikin wannan aiki nashi shine za mu fi mayarwa madogara insha Allahu ta'ala a wannan makaranta tamu mai risala ya rasu a shekarar hijira tana da ainihin wato 386 kenan an karanta za ga shekarar shi 1045 da rasuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi kuwa malam abdulsami wato mukan ce mishi abdulsami din ne amma sunan mahaifin shi ne cikakken sunan shi malam salih dan abdulsami al-abi al-azhari ya yi makaranta a jami'a azhar kuma ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ainihin azhar sannan ya yi wa ahalari sharhi ya sami shi hidayatul muta'abbid salih sharhi ne na muktasar na ahalari sannan sai jawahirul iklil wanda aka fi sani da lawwali da sani a cikin ainihin ƙasar nan tamu sannan sai aljawahirul mubiyya shi kuma sharhin iziya ne sannan sai samar dani din nan wanda muka ce insha Allah ta'ala shine littafin da za mu mayar da shi madogara da izinin Allah madaukakin sarki a wajen wannan karatuttuka namu da makamantansu wannan malami Allah ya sa wa ainihin ayyukan shi karbuwa kwarai da gaske malamai sun yi sabani dangane da takamaimai yaushe ne ya rasu wasu sun ce ya rasu hijira na da ɗari biyu da ainihin wato tamanin da biyar da kuma wani malami da ya ta'alikin wannan nuska ta hannuna sai ce yana ganin akwai kuskure a cikin wannan magana domin shi mai littafin samarudanin da kanshi ya ba da labarin cewa ya gama sharhin iziya ne hijira na da 1332 1332 ya gama sharhin iziya to yanzu idan aka ce kuma ya rasu hijira 1200 eh da 85 kaga akwai kwan gaba kwan baya wallahu alam game da lokacin da ya rasu Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara ainihin karatun wannan littafi insha Allah muke cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul musannif an gano ko muqaddimatul musannif asali fa ba samar da ni za mu karanta ba risala za mu karanta amma muka ce idan sharhi ya kama za mu rinka iya shiga cikin ainihin wato samar dani din shine za mu mayar madogara amma karatu matanin risala za mu karanta shimfiɗar mawallafin littafi wannan karatun littafin nan jama'a musamman bangaren aƙida ba za mu tsawaita da yi mishi sharhi irin yadda muka yi a waɗancan kasusuwa guda talatin da biyu ba za mu yi mishi karatu ne na a karanta a fassara a fahimci menene aka ce shi kenan in Allah so a wuce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muqaddimatul musannif shimfidar mai littafi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu Allah ya daɗin tsira ga shugabanmu Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya ƙara musu aminci qala abu Muhammad Abdullahi ibn Abi Zaidin al-Qayrawani radiyallahu anhu baban Muhammad wato abdullahi dan zaid mutumin kairawan allah maɗaukakin sarki yarda da shi ya ce to a nan malam salih dan abdul sami ya yi wani ta'aliki ya ce haza kunyatuhu wannan ita ce alkunyar ainihin mai risala wa amma ismuhu fa huwa abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani nisbatun ila qayrawan baladun bil maghrib yace gari ne ainihin wato yamma wato su yamma sukan ce saboda an dubi yadda ainihin wato tazara take tsakanin kasar hijaz da wahayi ya sauka maka da madina to sai a ce yamma amma mu a nan da ke nan najeriya yanzu kudu za mu ce domin ainihin kudancin wato afwan arewacin afirka ne ita kasar take sai ce wa inna ma kana nafsahu ma'a nahyi shari' an tazkiyatin nafs yace gashi wa kanshi alkunya ya ce baban wani wato cewa baban wane din nan yace to kamar nuna wani girmamawa ne ga kanshi ko kuma tsarkake kanshi tare da kuma shari'a ta hana haka qala azza wa jalla qala azza min qa'il Allah madaukakin sarki ce fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku to me yasa gashi Allah ya faɗi haka sai kuma shi duk da haka yazo yana tsarkake kanshi sai malai yace tahaddusan bin ni'ima domin ya ainihin bayyana ni'ima da Allah ya mishi da Allah yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'imar ubangijinka kai furuci da ita ka faɗi ai an'ama alaihi wato ni'imar da ya mishi wato a nan tukuna ya kamata mu tsaya mai nazari shin cewa kaina baban wane ko tazkiyatun nafsi ne ni ba na fahimta abin a matsayin haka ba dan komi ba domin wannan ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'an nan kuma ya samu karbuwa daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da makamantan haka akan tambayi mutum waye kai sai ce ni ne abu fulan ni ne baban wani domin yana faɗin wata gaskiya ne ba da nufin wai bugun kirji ko kuma nuna isa ba a ƙarƙashin haka asalin kiran wannan abun ma tazkiyatun nafsi bai samu shiga ba balle ya samu indiraji a ƙarƙashin wannan aya don haka ya halatta radiyallahu anhu wa arba Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma shi ma yarda da Allah yace alhamdulillahi allazi ibtada al-insana bi ni'matihi godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah shi ya fara halittar mutum da ni'imar shi wato halittar mutum da Allah yayi ba yayi ne dan yana buƙatar mutum ba halittar mutum da Allah yayi ba yayi ne domin Allah madaukakin sarki ya samu gazawa yana neman wani tallafi ko ɗauki daga ainihin wurin mutum ba ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki da ya so ya yi wa ɗan adam ɗin shi yasa ya halicce shi da Allah bai halicci ɗan adam ba babu abin da zai same shi domin da bai halicce shi ba ma babu na kasar da ta same shi sannan kuma wannan ainihin karatu yana bayyana mana cewa Allah maɗaukakin sarki shine ƙirƙiro halittar mutum Allah ba ya kwaikwaya daga wani guri ba ne wa sawwarahu fil arhami sannan ya suranta shi a cikin mahaifu a cikin mahaifa Allah madaukakin sarki yake sawwara dan adam ya tsara shi ya fitar mishi da gaɓoɓi da duk wasu halittu waɗanda zai fito duniya ya amfani da su to wannan kuma fa da hikmatihi da hikimar Allah madaukakin sarki domin babu wani ainihin wato mutum da ya taɓa tambayar matar shi ko matar shi ta taɓa cewa ta ji inda aka shigo da wasu sufanu a cikin cikinta ana ainihin wato ɗaure wasu gaɓoɓi na ɗan da ake halittawa a cikin cikinta hikimar Allah maɗaukakin sarki ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi idan mani ya ɗiga a cikin mahaifa sai mala'ikan da ke kula da mahaifa ya ce ya Allah ga wani mani ya ɗiga ya Allah ga wani mani ya ɗiga wannan faɗin da yake ma bautar da shi aka yi amma Allah ya fi shi sanin mani ya ɗiga sannan wannan mani in ya sauwaru ya koma abin da ya koma na ainihin wato gudan jini sai kuma ya ce ya Allah ga wani gudan jini daga nan har ya ce ya Allah ga wata gudar tsoka ashe shi kanshi mala'ikan ba shi da wani aiki da yake yi dangane da sauwara mani ya koma jini ko ya koma tsoka ko kuma ya koma abin da zai koma Allah madaukakin sarki shi yake wannan to shine yace wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi Allah madaukakin sarki ya suranta shi a cikin mahaifu wato a mahaifa da hikimar shi wa abrazahu ila rifqihi sannan Allah ya fito da shi zuwa ga tausasawar shi abin da ake nufi da tausasawa a nan shine sararin duniya a lokacin da ɗa ike a cikin cikin mahaifiyar shi a daidai sadda mani ya ɗiga ya zama kaza ya juye zama kaza ya juye zama kaza a daidai wannan lokaci Allah cikin hikimar shi da iyawar shi sai ya sa ba inda ya dace da ɗan ya zauna irin cikin mahaifa don haka ɗan yana zaune cikin natsuwa ita ma uwar tana zaune cikin natsuwa to amma tafiya idan ta tafiya yanzu ya kai girman da kuma zaman shi a ciki din lokaci ya ƙare don haka zai takura kenan to idan Allah ya bar shi a cikin mahaifan nan kun ga ya takura to sai Allah ya fito da shi zuwa ga tausasawa shi yanzu kuma zaman shi a nan duniya shine wurin da ya fi mishi daɗi ya fi mishi yalwata don haka malam ya ta'abirin duniya da rifku wato tausasawar Allah wa ma yassarahu lahu min rizqihi da kuma abubuwan da Allah ya sauƙaƙe mishi na arzikin shi ma'anar wannan magana shine daga zarar zuwa ɗa duniya sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mishi arzikin shi nonon da zai sha Allah ya sauƙaƙe mishi wannan nono nonon nan yana ɗauke da dukkanin sinadaran da ɗa yake bukata ba tare da sai an ba shi hatta ruwan sha ba fa wannan baiwa ta Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da ita a cikin alkur'ani yana cewa wal walidatu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة uwaye su shayar da ‘ya'yaye shekaru biyu dindi wato wata ashirin da hudu ga waɗanda suke son cikakkiyar shayarwa baiwa ce da ta sauka a cikin alkur'ani amma sai yanzu ne masu binciken ilimin zamani suka gano cewa ashe nono yana ɗauke da components yana ɗauke da wasu sinadarai waɗanda ke wadatarwa game da duk abin da ke gina jikin wannan jariri yadda suka ce daga sadda aka haife shi har zuwa wata shida ma ba ba shi ruwa ba babu komai shi nonon yana ɗauke da sinadaran ruwan kamar yadda mara lafiya zai kai wani lokaci wanda gaba ɗaya da abinci da ruwan sha ba ta baki yake sha ba wani irin magani ne ake ɗiga mishi a cikin jijiyar shi wannan maganin shi ke tsayawa matsayin abinci da abin sha to haka wannan nono yake ɗauke da sinadaran da duk ruwa yake da su kenan wato malam da yake cewa da kuma al'amura ko abubuwan arziki da Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi yana nufin ci da sha yana nufin suturu ka duba so da dama in aka haifi ɗa kafin ranar suna ta kewayo sai ka ga ya mallaki suturu sababbi ba tsofaffi ba fiye da uwar shi da uban shi fiye da duk mutanen gidan amma waɗannan suturu ba uwayen ne suka tattala ba babu kuma wasu mutane da aka yi alkawarin cewa in wance ta haihu za ku kawo amma yana da wahala a haifi ɗan da zai kwana uku a ce har yanzu ba shi da tufafin sawa to sai ka ga ba tufafin ba yana da wasu kayan shafe-shafe da aka ba da muhimmanci game da shi wanda kai da ka haife shi da ita da ta haife shi duk ba ku samu wannan gatan ba yana da wani tawul na musamman da wasu kayan feshe-feshe na musamman duk wannan yana daga cikin arziki da Allah yake horewa ɗa a lokacin da ya fito da shi zuwa ga wannan sararin duniya wa allamahu ma lam yakun ya'lam sannan kuma ya karantar da shi abin da bai taba sani ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah yace ya fitar da ku daga cikkunan mahaifanku ba ku san komai ba san da ya fito duniya zaka same shi bai da ilimin komai hannun shi bai san ina zai dauke shi ya saka shi ba idanuwan shi ma sai ga in ya galau yana kallon wuri guda babu wata gaba ta shi wadda yake iya sarrafa ta duk abin da ya kuntata gare shi sai ya tsandare da kuka ana nan a wannan hali sai Allah ya sanar da shi tun daga ilmomi waɗanda ɗan adam yake tashi da su har zuwa ilmomi waɗanda ɗan adam zai je ya koye su ana nan kwana biyu sai ka ga shi ɗin ne zai ga abin da yake so sai ga yana hankoro yana miƙa hannu yana miƙa hannu wato yanzu ya fara iya magana kenan ta hanyar amfani da gaɓoɓin jiki har a kai ga sanda zai faɗa har a kai ga sanda zai tafiya duk waɗannan ilmomi ne Allah maɗaukakin sarki yake karantar da shi sannan a cikin ƙwaƙwalwar shi akwai wata na'ura wadda ɗan adam har yanzu bai ƙera wata zakira ko wani memory ko wani ma'adana ta kwamfuta ko ta hansad wadda ke iya tattara bayanai har ya mutu ba za a ce ta cika ba ka dubi kwamfuta ka akwai abubuwan da in ka fara loda mata sai a ce ta cika ko ba za ta iya ɗauka ba handset ɗinka akwai abin da za ka sa sai a ce sai ka ƙara memory amma ɗan adam inda zai tafi ta ilmomin duniyan nan yana haddace duk abin da ya gani babu ran da za a ce to ciwon kan nan naka to abubuwa ne suka fara yawa a cikin haddadan haka ka rage wasu abubuwa ka yi dilitin wasu sannan kanka ya zauna lafiya ba a taɓa samun haka ba ba a taɓa samun wani abin ya zo shiga a ce ai yana da conflict yana da matsala da wani abun bane da ke ciki don haka sai dai ka haƙura da ɗayansu ba a taɓa samun wani abu ya zo shiga a ce ai ya kwakwalwar ta cika sai ka tafi wurin likitoci an ƙara maka wani sashi nata duk wannan yana daga cikin rahma Allah maɗaukakin sarki da mala yake ishara da cewa wa allamahu ma lam yakun ya'lam Allah ya sanar da shi abin da bai taɓa sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima lallai fadalar Allah tana da girma akan shi Allah mun gode maka wa nabbahahu sannan Allah ya faɗakar da mutum bi afari san'atihi da alamomin ayyukan shi Allah madaukakin sarki ba sauka ike ce ni ne Allah ka yarda da ni ba a'a Allah madaukakin sarki wasu abubuwa da ya halitta da ke kewaye da ɗan adam su ne yake faɗakar da ɗan adam akan ɗan adam ya gane kaza akwai wanda ya yi shi kaza akwai wanda ya yi shi to wannan da ya yi shi ɗin shine Allah madaukakin sarki misali afala yanzuruna ilal ibili كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت كدوبك أسعد داك شمفد آتا mece yace bi ghairi amadin tarawnahu ba tare da wata rumfa ba yanzu ku dubi wannan yar karamar rumfa ce amma sai da muka tokare ta da matokara shida sannan ta zauna amma ku dubi fadin sama din nan tun da kake baka taba ganin inda aka sanya mata wasu aminin gimshikai ba sannan dubi ƙasa duk sanda ka samu wani rani kana so kai ciko cikon ya zauna ba tare da damuna ta fada ya rubta ba sai ka samu wasu manya-manyan duwatsu amma dubi yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa take da laushin takawa ba tafiya ake tana burmawa ba sannan ba tsandauri Allah ya taba dubi yadda ya ta mai laushi laushin da kuma ba burmawa take ba sannan dubi duwatsu yadda Allah maɗaukakin sarki ya aje su wanda daga cikin hikimar da ya faɗi ya aje su ne domin kada ƙasa ta rinka girgizawa ko kuma kada ta rinka kaɗawa da ku yanzu duk waɗannan halittu ne na Allah ko to Allah ya yi su ne yana faɗakar da ɗan adam dangane da shi kan shi shine wana bahahu kuma Allah yake faɗakar da ɗan adam bi asari san'atihi da alamomi na ayyukan shi wa a'zara ilaihi sannan Allah ya yanke hamzarin mutum ala alsinatil mursalina a bisa harshen manzanni Allah ya yanke hamzari shine an turo manzanni sun yi wa'azi idan ka bi ka tsira idan ka ki bi fa to Allah yana da damar yi azaba akan ka saboda manzanni sun zo an yanke hamzarinka ka shine wa a'zara ilaihi ala alsinatil mursalin Allah yanke hamzarin shi a bisa harshen manzanni alkhiyarati min khalqihi manzanni zababbu ne daga cikin ainihin halitta Allah fahada man waffaqahu bi fadlihi sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da wanda ya datar da falalar shi a nan mala ya fara magana dangane da ainihin wato manzanni da kuma irin muhimmansu su manzanni sun zo ne a matsayinsu na 'yan aiken Allah maɗaukakin sarki sun zo ne da shirya Allah don abi a zauna lafiya duniya da lahira wanda ya ƙi fa to an gama yanke uzurin shi ba shi da wata ta cewa to sannan sai kuma malam yake nuna shirya kuma to ta Allah ce kuma idan ka ga Allah ya yi maka ita to falala ce ta Allah Allah ya datar da kai sai ce fahada man waffaqahu wanda duk kaga Allah ya datar da shi to Allah ya shiryar da shi ne bifadlihi da falalar Allah ba wai dan shi ne wane ba ba shi ne jinin wane ba ba dan shi ne mutumin gari kaza ba domin duk wata nasaba mafi daraja a duniya kakaf tana karewa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai aka samu wan mahaifin shi shine kafiri na farko a musulunci shine mutumin farko da Allah ya fara tsinewa albarka a cikin alqur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabbe wannan yake nuna maka ashe idan girman nasaba ke sa shirya to da abu lahab yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa zama shiryayyu don haka duk wanda kaga Allah ya shiryar da shi karka ce dan ya iya ne karka ce dan shi ne wani karka ce dan ya fito daga kabila kaza ne dukkanin wani wanda kaga Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi to falala ce ta Allah madaukakin sarki sannan wa adalla man khazalahu bi adlihi kuma Allah ya wulakan ya batar da wanda ya wulakanta da adalcin shi duk wanda Allah ya so shi da wulakanci sai ya batar da shi to in Allah ya haka to adalci ne shine me yayi daidai al'adl shine wanda yake yin daidai don haka Allah madaukakin sarki da ya halicci annabi Musa ya mai da shi ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli manyan manzanni ya kuma halicci fir'auna ya mai da shi sadatul kufri wa dalal to wannan menene adalci ne waccan shirya ga annabi Musa dacewa ce da falala Allah waccan bata ga fir'auna kaskanci ne ya same shi amma kuma adalci ne ta bangaren Allah wa yassara almu'minina lil yusra Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe wa muminai al-yusra ita ce aljanna wa sharaha sudurahum lidhikra sannan Allah madaukakin sarki kuma ya haskaka zukatansu domin ambatan Allah da baki ambatan Allah da zuci ambatan Allah da gaɓoɓi Allah ya sauƙaƙe wa muminai al-yusra ita ce mai hanya mai sauƙin bi a nan duniya ita ce musulunci hanya mai sauƙin bi a lahira ita ce hanyar aljanna sannan Allah ya haskaka zukatansu game da zikira tunasar da su da ake da kuma karɓan ainihin wato wannan tunasarwa da kuma ainihin ambato na Allah a baki da kuma ambato na Allah a zuci da ambato na Allah a gaɓoɓi. fa'amanu billah don haka mumini sai suka yarda da Allah bi alsinatihim natiqina suna masu furuci da ainihin wato yarda da Allah da harsunansu wa bi qulubihim mukhlisina sannan kuma zukatansu suna masu tsarkake abin da bakunansu suka faɗi wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina sannan kuma suna masu aiki da saƙon da manzannin Allah suka zo musu da su suna masu aiki da saƙon da littattafan Allah suka zo musu da su Allahu akbar jama'a kun ga albarka ta ilimin salaf malamin na ya rubuta littafin nan shekarar shi sha bakwai a duniya rak shekarar shi sha bakwai a duniya amma ku dubi yadda ya fahimci tsantsar mazhabin salaf a inda yake bayyana a cikin rubutun nan nashi malaman salaf suka ce imani ana faɗin shi da baki a ƙudurce shi da zuci a aikata shi da gaɓoɓi gashi diya ya bayyana waɗannan gashi ya ce fa'amanu billahi bi alsinatihim natiqina suka yi imani da Allah suna masu furta imani ɗin da harsunansu shine ka faɗi la ilaha illallah sannan wa bi qulubihim mukhlisina suna masu tsarkake Allah da zukatansu shine me ka yadda da Allah maɗaukakin sarki bayan ka faɗa sannan wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina sannan ayyuka da gaɓoɓi waɗanda malam kuma zai zo ya sake fassara wannan aqidar salaf na cewa imani furta shi ake kudurce shi ake aikata shi ake don haka sallah imani ce amma mece ce aiki ce to yadda da Allah ɗaya ne a zuciya aqida ce imani ne furta la ilaha illallah ko amantu billah wannan nutuki ne furuci ne imani ne don haka imani cikakke sai ya kammala a waɗannan murji'a sai suka ce imani da baki kaɗai ake faɗi idan har mutum ya ce ya yi imani da Allah to a manta da magana ƙudurcewa da zuci a manta da magana aikatawa da gaɓoɓi wannan aƙida ɓata ce ingantacciyar aƙida imani a furta a ƙudurce a aikata walillahi darru abi ibnu abi zaidin alkairawani mala yake cewa ta'allamu su waɗannan muminai sai suka koyi ma allamahum abinda littattafan Allah da manzannin Allah suka karantar da su wa waqafu inda ma haddalahum sannan suka tsaya a inda Allah ya iyakance musu wastaghnau bima ahalla lahum suka wadatu da abin da Allah ya halatta musu amma harrama alaihim daga abin da yake haramun ne gare su kun fahimci maganar shi yanzu wannan maganar ta ibnu abi zaidin wato da za ka ɗauko ma'auni na adab ka auna ta sai ka ba shi digirin girmamawa don haka a lokacin da ya rubuta littafin nan bayan shekaru hamsin zuwa saba'in malamai falalan littafin ta fara bayyana jama'a sai da Allah maɗaukakin sarki yawa littafin wata irin albarka albarkar da mamakin Allah ko muwaɗa ba ta samu wannan karɓuwar ba na farko sai da aka dafa zinare gold aka mai da shi tawada aka rubuta risala da shi don girmama littafin na biyu sai da aka koma ana siyan littafin da adadin nauyin shi na zinare ma'ana idan ya kasance zinare nauyi kaza ne sai a ce littafin an auna shi a skelin nauyin shi nawa ne shi kuma nauyi kaza ne sai a ce to haka za a siya nauyin adadin littafin kilo kaza ya bayar misali to haka ainihin adadin abin da za a bayar na zinare ina son a nan ku tsaya da kyau ku dubi bayan da malamin na ya gama kawo matakai na imani da cewa a faɗi a aikata a ƙudurce sai kuma ya ce wa ta'allamu ma allamahum muminai suka koyi abin da Allah ya karantar da su wa waqafu inda ma hadda lahum suka tsaya a inda Allah ya iyakance musu wastaghnaw suka wadatu bima ahalla lahum da abin da ya halatta musu amma harrama alaihim daga abin da ya haramta musu waɗannan maganganun in ka dube su da kyau gaba ɗayan siffofi ne na mumini na farko dai yadda da Allah da baki ƙudurce shi da zuci aikata ayyukan imani da gaɓoɓi to sai kuma me koyan ilmomi na addini koyan ilmomi na addini jama'a kowa ya lura da kyau bayan ka yi imani babu abu mafi ɗaukaka kamar koyan ilimin wannan imanin da kai kenan yanzu malam yana nuna mana dole ne idan kana son imanin ka ya tabbata ka koyi ilimi sannan in ka koyi ilimin ka yi mai ka yi aiki da shi shine alwuqufu inda ma haddallahu tsayawa inda Allah ya haddade wannan ba zai yi ba sai da ilimi sannan da istighna'i wadatuwa da abin da Allah ya halatta ka bar abin da Allah ya haramta misali Allah ya halatta lemo to sai ka sha lemo to ya haramta giya to ka wadatu lemo ya wadatar da kai baka bukatar giya malam yace amma ba'adu to bayan haka wannan tamhidi kenan jama'a sharar fage kenan yanzu ne zai fara muqaddima yanzu yayi sharar fage ne sai ya ce a'anana Allah wa iyyaka Allah ya taimake mu tare da kai ala ri'ayati wada'ihi akan kula da ajiyoyin Allah to kaga daga nan ne zaka gane mai risala yana magana da wani ne da ya ce amma ba'ad a'anana Allah wa iyyaka Allah ya taimake mu tare da kai ala ri'ayati wa da'ihi game da kula da ajiyoyin Allah wannan da mai risala yake magana da shi ko dai ya zama ni da kai ne wato mu da ke karanta littafin yake mana addu'a da shi da mu Allah ya taimake mu gaba ɗaya ko kuma yana magana ne da wancan mutum da muke ishara wanda ya sa shi ya rubuta mishi littafin menene ajiyar Allah ta tare da mu jama'a ajiyar Allah ta tare da mu tana da yawa amma a dunkula in ka so sai ka ce arzikin da Allah ya bamu shine ajiyar daga ciki akwai baki baki ajiya ce Allah ya baka don haka ya ƙayyade maka abubuwan da bai halatta ka faɗi ba don karkace amanar wannan ajiya hannu ƙafafu da sauran gaɓoɓi duk waɗannan ajiya ce malam ya ne mana addu'a da shi kanshi akan cewa Allah ya taimake mu akan kula da wannan ajiya hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan gari ya waye sai gaɓoɓi su ce baki to mu dai biya muke da kai inda kai shawara nan za mu yi don haka ka ji tsoron Allah game da mu to kun ga wannan aiki ne shi kuma baki a ƙarƙashin kularwa yake a ƙarƙashin kularka wannan kenan daga cikin ajiyar Allah wadda ke wurin mu akwai dukiya dukiya da Allah maɗaukakin sarki yake baka yana baka ita ne a matsayin na farko ka fitar da zakka ka yi ayyukan alkhairi sannan ka taimaki addinin Allah abinda ainihin wannan bayanan ke cewa jama'a shine dukkan wata ajiya da Allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunka to ka yi ƙoƙari ka kula da ainihin wannan ajiya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai ce wa hizzu ma auda'ana da kuma kiyaye abubuwan da ke wurinmu na ajiyar Allah min shara'ihi na shari'o'in Allah sallah azumi zakka hajji abubuwan aƙidoji sannan sai al'amuran da suka shafi manhiyat abubuwan da aka hana duk waɗannan shari'o'i ne to malai yake ƙara addu'a da cewa wa hizzu ma auda'ana da kuma Allah ya taimake mu wajen tsare abubuwan da ya ba mu ainihin wato ajiya min shara'ihi na shari'o'in shi fa innaka sa'altani ka roƙe ni an aktuba laka jumlatan mukhtasara rubuta maka wato jimilla wadda take takaitacciya min wajibi umuri diyana na daga wajibin al'amuran addini min matan bihil alsina na daga abubuwan da harsuna suke furtawa wa ta'taqiduhul qulub sannan kuma ainihin wato zukata suke kudurce shi wa ta'maluhul jawarih sannan gabobi suke aikatawa wa ma yattasilu bil wajibi min zalika min sunan da kuma abubuwan da ke da alaka da sunnoni na wajibi min mu'akkadiha na daga sunnoni masu ƙarfi wa nawafiliha da sunnoni waɗanda suke biye da waɗannan a wajen ƙarfi na filfili wa raga'ibiha da kuma sunnoni waɗanda ake kwaɗayin aikata su wa shay'in min al'adabi minha da kuma wani abu na daga cikin ainihin wato ladubba na waɗannan sunnoni din wa jumalin min usulil fiqhi da kuma wata jumilla ta usulil fiqhi wa fununihi da kuma fannonin fiqhu waɗannan maganganun da na karanto mana suna buƙatar mu waiwaye su domin mu dube su a bisa gaɓoɓi yace fa innaka sa'altani ka roƙe ni a nan cewa ka roƙe ni dalili ne akan akwai wani wanda ainihin wato ya roƙe shi kenan akan wannan aiki kamar yadda muka bayyana malamai ainihin suka ce shi wannan maharaz ko abu maharaz shine ya zo ya roƙe shi akan cewa yana karantar da yara ƙanana ne amma yana buƙatar wani littafi wanda zai mai jagoranci dangane da koya musu addini domin shi malamin ƙur'ani ne yana son fara karantar da su fiƙihu amma baya da ilimin fikihun da zai iya zama ya rinka tsara wa kanshi yaya zai karantar da su ya zai karantar da su don haka a rubuta mai littafin da zai taimake shi to shine yake magana da wannan malami cewa fa innaka sa'altani ka roƙe ni an aktuba laka jumlatan mukhtasara rubuta maka wata jumla takaitacciya abin da yake nufi da jumla takaitacciya a nan karamin littafi min wajibi umuri diyana na wajibin al'amuran addini wato littafin ya zama yana ɗauke da al'amura na addini waɗanda suke wajibai ne mimma tamtiku bihil alsina wanda harshe ke furuci da su harshe ke furuci da su to kun ga anan yana ishara zuwa ga me aqidatu tauhid domin duk abin da aka ce wajibi ne harshe ya furuci da shi to an fara tafiya zuwa ga aqida ta tauhidi kenan an fara zuwa zuwa ga wasu zikirori waɗanda suke dole ne a ambace su a musulunci kamar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan wa ta'taqiduhul qulub kuma zukata suke kudurce waɗannan al'amura wa ta'maluhul jawarih sannan gaɓoɓi kuma suke aikata su baki ya furta zuciya ta kudurta gaɓoɓi kuma su aikata wa ma yattasilu bil wajibi min zalika sannan da al'amuran da suke da alaƙa da wajibi na waɗancan abubuwan misali game da al'amuran da ya shafi ta'amaluhul jaware gaɓoɓi suke aikata mu ɗauki sallah to yanzu yana neman daga al'amarin sallah a rubuta mai mayar bil wajibi abubuwan da suke da alaƙa da wajibi don haka menene wajibai na sallah sannan mina sunan haka kuma na daga sunnoni a rubuta a yi mana bayanin min mu'akkadiha sunnonin da suke masu ƙarfi waɗanne salloli ne sunnoni amma masu ƙarfi waɗanne salloli ne farillai waɗanne salloli ne min wa nawafiliha da kuma nafilfili waɗanda ba su kai waɗannan ƙarfi ba yanzu sai mu ɗauki sallar witri sallar shafa'i sallar tarawih sallolin da ake ba'adiyya da kuma qabliya wato kafin sallah azhar da bayan sallah azhar kafin sallar la'asar kafin magariba ko bayan magariba kafin isha bayan isha duk waɗannan salloli ne waɗanda malam yake son a sannafa mishi su a karkasa su waɗanda suke wajibai a bayyana sannan a cikin sallah ɗin kuma menene abin da yake wajibi sannan waraga'ib da kuma ainihin wato sallolin da ake kwaɗayin samun ladansu sallolin da ake kwaɗayin samun ladansu kamar sallah irin ta sallar duha da makamantansu to duk kana neman ainihin abi an rubuta maka waɗannan al'amura ina fatan an gane wa shay'in min al'adabi minha da kuma waɗansu al'amura waɗanda suke da alaƙa da ladubba na daga ainihin wato waɗannan al'amuran da suke da dangantaka da wajibai ɗin ladubba menene ladubban sallah akwai wani abu da aka kunna jikin janareton nan eh wani ya je duba ko mun fahimta jama'a a duba fridge din nan ya kaga cire fridge din sama ka kashe wutar gida wa ma yattasilu bil wajibi min zalika min as-sunani min mu'akkadiha da abubuwan da suke da alaka da wato waɗannan ibadoji waɗanda za a aikata a gaɓoɓi na wajibai na sunnoni daga cikin sunnonin kuma a dubi waɗanda suke masu ƙarfi wa nawafiliha a dubi waɗanda kuma ba su kai ƙarfin waɗancan ba wa ragha'ibiha da kuma waɗanda ake kwaɗayi da kwaɗaitarwa game da ladansu wa shay'in min al'adabi minha da kuma wani abu na daga cikin ainihin wato ladubban su waɗannan ɗin abin da wannan magana take nufi shine ladubban sallah ladubban azumi ladubban da suka shafi tafiya sallah da makamantansu wa jumalin min usulil fiqhi da kuma wasu jimloli na ilimin usulil fiqhi wa fununihi da kuma ainihin fannonin fiqhu anan wato kenan daga cikin abubuwan da malamin ya neme shi da rubutawa akwai samar da ainihin wato ka'idojin da ake shimfiɗa fiqhu akai waɗanda suke taimakawa domin yi wa alkur'ani da sunna kyakkyawar ainihin fahimta duk waɗannan abubuwan da kake neman rubuta maka ka neman rubuta maka ala mazhabin imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala a bisa mazhabin imamu malik dan anas allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi wa tariqatihi da kuma hanyar shi mazhabin imamu malik shine fatoyin da imamu malik ya tafi akan su kai tsaye tariqatu malik kuma sune fatoyin da mabiyan maliku suka dawo suka tafi akan su domin wani lokacin imamu malik kan yi fatawa da kaza sai a samu wani ɗalibin shi ko kuma wani wanda ya biyo baya a mazhabin ya yi fatawa da sabanin wannan to malamai don su san yadda za su sarrafa abin sai su ce haza mazhabu malik wannan shine mazhabin malik wa haza tariqu malik wannan kuma hanyar maliku ce wato ka'idojin maliku ne wani ya biyo daga baya amma garin bin ka'idojin kuma sai aka samu sabanin fatawa amma ka'idojin maliku yake amfani da su wanda wannan abin yana iya faruwa haka shine ka kera kaza wani ya zo ya kwaikwayi yadda kai kai kilar amma shi kuma sai sauya salon nashi kilar ko kun fahimta jama'a don haka mazhabu malik ra'ayoyin imamu malik shi da kanshi tariqatu malik kuma fa ita ce hanyar da mabiyan shi ainihin suka tafi a kanta Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ce ma'a ma sahala ma ashkala min zalika min tafsirin rasikhina tare da sauƙaƙe hanyoyin da duk suke da rikici na daga fassarar malamai masu zurfin ilimi daga cikin haka abinda wannan bayani yake nufi shine idan na zo zan rubuta maka littafin kana neman in bi duk wata hanya da zan bi in sauƙaƙe maka abubuwan da suke da rikici na daga maganganun da malaman fiƙh suka yi ina mai ɗibo fassarori daga malamai masu zurfin ilimi a cikin mazhabin kun gane wannan maganar yana so a rubuta mai littafi amma kada littafin ya yi tsauri littafin ya yi sauƙi idan ta kakare a samu malamai masu zurfin ilimi a ɗibo fassara da bayanan da suka yi kenan yanzu yana fatan a rubuta littafi amma kai ya zama a kan tsari irin na muktasar yanzu kun ga muktasar yana da wahala ko kun fahimta jama'a to abin da yake fata kenan a ɗibo fassarorin malamai masu zurfin ilimi abi a fassara abubuwan da suke da tsauri don a kawo su a cikin sauƙi wa bayanin mutafakkihin da kuma bayanin malamai masu zurfin sani game da fiqhu abin da yasa ka nemi wannan abin yayi sauki lima raghibta fihi min ta'limi zalika lil wuldani saboda kai kwadayin karantar da haka din ga yara kama tu'allimuhum hurufal qur'ani kamar yadda kake karantar da su harufan alqur'ani liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillah domin fahimtar addinin Allah ta ainihin wato fara shiga cikin zukatansu to ina so mu dubi wannan abin jama'a anan sai ce lima raghibta fihi min ta'limi zalika lil wildani saboda kai kwadayin ka karantar da haka din ga yara kanana wato kenan tun da yara kanana za a karantar to ana buƙatar a samu bayanai masu sauki ko ɗaya kenan sai ce kama tu'allimuhum hurufal qur'ani kamar yadda kake karantar da su harufan alqur'ani da nan ne malamai suka ƙara gamsuwa a kan cewa ya tabbata malamin nan mai karantar da karatun alkur'ani ne mai karantar da karatun alkur'ani ne ya ƙware akan haka amma yana so ya karantar da fiƙihu ga waɗannan yara to kwaɗayin wannan karantarwar ta sa ya yunƙura zuwa ga karantar da su amma ba shi da ilimin da zai mai jagoranci a rubuce to da ya nema a rubuta mai littafi sai ce amma fa a sauƙaƙe littafin saboda yadda muke karantar da su haruffan qur'ani da sauƙi mu karantar da su ainihin fiqhu da sauƙi liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillah domin fahimta addinin Allah ta riga shiga zukatansu wa shara'ihi da kuma ainihin shari'o'in Allah ma turja lahum barakatuhu wanda wannan abu ne da ake musu fatan albarkashi wa tuhmadu lahum aqibatuhu kuma ane musu fatan za a yabi ƙarshen abin shine duk mutumin da farkon rayuwar shi ya koyi alqur'ani ya koyi fiqhun addini wato neman fahimta addini to zai samu albarka a rayuwa sannan kuma za a yaba wa ƙarshen shi zai yi ƙarshe mai kyau fa ajabtuka ila zalika sai na amsa maka zuwa ga wannan bukata da ka nema lima rajautuhu li nafsi walak saboda abin da ne wa kaina fata kuma kai ma ne maka fata min sawabi man allama din Allah na ladan wanda ya karantar da addinin Allah au da'a ilaihi ko kuma ya kira zuwa gare shi ashe jama'a rubuta littafi da'awa ce ko ba da'awa ba da'awa ce amma sai ka dubi ka cancanta ka rubuta littafi don in baka cancanta ka rubuta littafi ba to ba da'awa ba ce kamar yadda mahaifinka bai da lafiya alfaharinka ne ka kwantar da shi kai mishi aiki amma in kai ne in ka iya in baka iya ba baka cancanta ba fa kana bijirar da shi zuwa ga hallaka ne saboda haka jama'a lallai rubutun littafi da'awa ce kuma lallai duk wanda zai rubuta littafi ya tabbatar ya iya ya kware kuma lallai ne ya tabbatar da cewa manufar ita ce me karantar da addinin Allah da kuma kira zuwa gare shi kada ya zama manufar tunda wani ya rubuta ni ma sai na rubuta babu Allah a ciki kenan manufar ita ce ya gano akwai lada ga wanda ya karantar da addinin Allah ko ya kira zuwa gare shi to shine yake fatan Allah madaukakin sarki ya ba shi ainihin wannan ladan Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan jama'a amma ga tsarin yadda za mu ɗauko karatun shine idan muka samu wata gaba mai zurfi muka yi to za mu biyo baya ina karantawa kuna karantawa muna fassarawa gaba ɗaya domin a samu abin a samu gogewa a cikin shi don haka sai in ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muqaddimatul musannif shimfiɗar marubucin littafi alhamdulillahi rabbil alamin Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allah ya daɗin tsira ga shugabanmu Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
وعلى آله وصحبه وسلم Allah ya daɗin tsira ga mutan gidan shi da sahabban shi kuma ya ƙara musu aminci.
Allah ya tarbiyya ga mutan gidan shi da sahabban shi kuma ya
Allah ya daɗin tsira ga mutan gidan shi da sahabban shi.
Allah ya tarbiyya ga mutan gidan shi da sahabban shi Wa ala alihi wa sahbi.
وعلى آله وصحبه Allah ya daɗin tsira ga mutan gidan shi da sahabban shi.
Allah ya tarbiyya ga mutan gidan shi da sahabban shi Wa sallam.
وسلم Allah ya ƙara musu aminci.
Allah ya kara musu aminci Qala Abu Muhammad قال أبو محمد Abdullah ibn Abi Zaid عبد الله بن أبي زيد Al-Qayrawani.
القيرواني Baban Muhammadu بابا محمد wato Abdullahi ɗan Zaid وأبو عبد الله بن زيد wato Abdullahi ɗan Abi Zaid وأبو عبد الله بن أبي زيد Al-Qayrawani القيرواني mutumin garin Qayrawana من القيروان radiyallahu anhu رضي الله عنه Allah ya yarda da shi ألا يدرش wa ardahu وأرضاه Allah ya yarda da shi ألا يدرش yace haka ya kamata ka kaddara domin hausa in an gwada ta da larabci to ɗaya na tafiya ta gaba ne ɗaya na tafiya ta baya kala abu muhammad misali a ina son yi muku bayani ne misali in ka ce kala abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin alqairawani sai ka ce baban muhammad abdullahi dan abu dan abi zaid mutumin kairawana ya ce kaga kala din ita ta fara zuwa a larabci to amma a hausa fa ita ke zuwa daga ƙarshe don cewa ke musa ya ce tare da alarabcin ma a konan fuska amma ba ita ce anan ba musa ya ce shine a hausa kuma a larabci kuma sai ce kala musa kala ya ce musa musa to don haka ga waɗanda ke karatun suru waɗanda ba su faɗaka da wannan ba sai ka ji suna yin fassara wani lokacin ba a gane me suke yi don zai ce maka kala ya ce abu muhammad baban muhammad abdullahi abdullahi ibnu abi zaidin dan abi zaidin alƙairawani mutumin ƙairawana sai ka ji karatun kamar ya nemi ya dabarbarci amma baban muhammad abdullahi dan abi zaid mutumin ƙairawana ya ce ina fata an gane alhamdulillahi allazi ibtada al-insana bi ni'matihi الحمد لله الذي ابتدع الإنسان بنعمته godiya ta tabbata ga Allah da ya fara halittar mutum da ni'imarsa ya ta tabbata ga Allah da ya fara halittar mutum da nemarsa wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi kuma ya suranta shi a cikin mahaifa da hikimar shi wa ya suranta shi a cikin mahaifa da hikimar shi wa abrazahu ila rifqihi wa abrazahu ila rizqihi ila rifqihi ila rizqihi ba rizqihi ba rifqihi rizqihi kuma ya fito da shi zuwa ga tausasawar shi ta duniya wa ya fito da shi zuwa ga tausasawar shi da duniya wa ma yassarahu lahu min rizqihi wa ma yassarahu lahu min rizqihi da kuma abin da ya sauƙaƙe mishi na arzikin shi da kuma abin da ya sauƙaƙe mishi na arziki shi wa'allamahu ma lam yakun ya'lam وعلمه ما لم يكن يعلم ya sanar da shi abin da bai taɓa sani ba يتند شيء أبن بيت وسنبا wa kana fadlullahi alaihi azima وكان فضل الله عليه عظيما lallai falalar Allah na da girma a kan shi للي فلل الله نادر ما أفيش wa nabbahahu bi athari san'atihi ونبأه بآثار سمعته kuma ya faɗakar da shi da alamomin ayyukan shi ويفتكت شيء على مؤمن أيها الشيء wa a'zara ilaihi ala alsinatil mursalina وأعبر عليه على ألسنة المرسلين وأعذر إليه على ألسنة المرسلين وأعبر إليه على ألسنة المرسلين كما ينكي أزرين شأبسا حرشا منزني ويجب قدري على عرش المنزل alkhiyarati min khalqihi الخيرة من خلقه zababbu daga cikin halittun shi فأقول لك من خلقه fahada man waffaqahu bi fadlihi على من وفقه بفضله sai ya shiryar da wanda ya datar da falalar shi فيشفي وندي لا تكفل نفسي wa adalla man khazalahu bi adlihi وأضل من خذله بعدله kuma ya batar da wanda ya wulakantar da fala- da ada- da adalcin shi ويوجد وندي ولا أنكر عدله wa adalla man khazalahu bi adlihi وأضل من خذله بعدله kuma ya batar da wanda ya wulakantar da adalcin shi ويوجد وندي ولا أنكر عدله wa yassara almu'minina lil yusra ويسر المؤمنين لليسرى ya sauƙaƙe wa muminai hanya mai sauƙin bi يسوق فيهم من الحياة بسوق الدين wa sharaha sudurahum lidhikra وشرع صدورهم للذكرى ya haskaka kirazansu domin jin wa'azi fa'amanu billah فآمنوا بالله sai suka yadda da Allah ليسك يدد الله bi alsinatihim natiqin بألسنتهم ناطقين suna masu furuci da harsunansu لا ما تقول شيء أرسلوا wa bi qulubihim mukhlisin وبقلوبهم مخلصين suna masu tsarkake Allah da zukatansu لا ما تتركه ألا تتركه wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin وبما أتتهم به رسله وكلهم عالمين wa bima atathum bihi rusuluhu وبما أتتهم به رسله wa kutubuhu amilin وكتبه عالمين suna masu aiki da abin da manzanni da littattafan Allah suka zo musu da su wa ta'allamu ma 'allamahum وتعلموا ما علمهم sai suka koyi abin da Allah ya sanar da su لتبقوا يا بنت الله يتلبسوا wa waqafu inda ma hadda lahum ووقفوا عندما حد لهم suka tsaya inda ya iyakance musu فإن إياك الجيمس واستغنوا بما أحل لهم واستغنوا بما أحل لهم suka wadatu da abin da ya halatta musu فولاتوا فأمن أهل suka wadatu da abin da ya halatta musu فولاتوا فأمن أهل التامس amma harrama alaihim عما حرم عليهم daga abin da ya haramta musu فأمن حرم تامس amma ba'ad أما بعد to bayan haka ويا a'anana Allah wa iyyak أعاننا الله وإياك Allah ya taimake mu tare da kai Allah ya taimake mu tare da kai ala ri'ayati wada'ihi ala ri'ayati wa da'ihi a bisa kula da ajiyoyin shi a bisa kula da ajiyoyin shi wa hizzi ma auda'ana wa hizma auda'ana wa hizzi ma auda'ana min shara'ihi wa hizma auda'ana min shara'ihi da kiyaye ajiyoyin da ya bamu na shari'ar shi da kiyaye ajiyoyin da ya ba mu na shari'a shi fa innaka sa'altani wa innaka sa'altani ka tambaye ni ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan mukhtasara an aktuba laka jumlatan muktasara rubuta maka jumla takaitacciya rubuta maka jumla takaitacciya min wajibi umuri diyana من واجب أمور الديانة na wajibin al'amuran addini نواجب الأمر الدين mimma tantiqu bihil alsina مما تنطق به الألسنة daga abubuwan da harsuna ke furci da su فتعبد وتحسن في كل شيء wa ta'taqiduhu alqulub وتعتقده القلوب zukata ke kudurce su فتأتي قدر الجنس wa ta'maluhu aljawarih وتعمله الجوارح gaɓoɓi kuma suke aikata su sabobi kuma suke aikata su wa ma yattasilu bil wajibi min zalika wa ma yattasilu bil wajibi min zalika da abubuwan da ke da alaka da wajibi na wajen haka da abubuwan da ke da alaƙa da wajibi na wajen haka minas sunani minas sunan na daga sunnoni daga sunnoni min mu'akkadiha min mu'akkadiha da masu ƙarfi daga cikinsu da masu ƙarfi daga cikinsu wa nawafiliha wani wafiha da nafilfilinsu da na filfilinsu wa raga'ibiha wani wafiha da waɗanda ake kwaɗayin ladansu da waɗanda ake kwaɗayin ladansu wa shay'in min al'adabi minha wa shay'in min al'adabi minha da wani abu na daga cikin ladubbansu da wani abu daga cikin ladubansu wa jumalin min usulil fiqhi wani malin min usulin fiqh da wata tattaruwa ta ilimin usulil fiqhi da wata tattaruwa da ilimin usulin fiqh anan abin da yake nufi jumal maganganu da maganganu game da usulil fiqhi wa fununihi wa kununihi da kuma fannonin fiqhu da kuma fannonin biyu ala mazhabil imam malik ibn anas alamar hadin na malik bin anas a bisa mazhabin imam malik dan anas a bisa mazhabin imam malik dan anas rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wa tariqatihi wa tarifatihi da kuma hanyar almajiransa kuma hanyar almajiransa ma'a ma sahala sabila ma ashkala ma'ama ta hana sabila ma ashkala tare da sauƙaƙe hanyar fahimta tare da sauƙaƙe hanyar fahimta ma'a ma sahala sabila ma ashkala ma'ama ta hana sabila ma ashkala ma'a ma sahala sabila ma ashkala min zalika ma'ama ta hana sabila ma ashkala min zalika tare da sauƙaƙe hanyar fahimtar abubuwan da ke da rikici tare da sauƙaƙe hanyar abubuwan da ke da rikici min tafsirin rasikhina min tafsirin rasikhina daga fassarar malamai masu zurfin sani daga fassarar malamai masu zurfin sani wa bayanil mutafaqqihina wa bayanin mutafassirina da kuma bayanin malaman fiqihu da kuma bayanin malaman fikihu lima raghibta fihi min ta'limi zalika lil wildani لبارك التبين من تعليم ذلك للإنسان saboda kwaɗayin karantar da yara haka da kai saboda kwaɗayin karantar da yara haka da kai kama tu'allimuhum hurufal qur'ani kama tu'allimuhum huruf al-Qur'an kamar yadda kake sanar da su harufan alqur'ani kamar yadda kake sanar da su harufan al-Qur'an liyasbiqa ila qulubihim yasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillah min fahmi dinillah domin fahimtar addinin Allah ta riga ya shiga zuciyarsu domin fahimtar addinin Allah ta riga ya shiga zuciyarsu wa shara'ihi wa shara'ihi da shari'o'in Allah da shari'o'in Allah ma turja lahum barakatuhu masu jalahun barakatu wanda abu ne da ake musu fatan albarkashi wanda abu ne da ake musu fatan albarkashi wa tuhmada lahum aqibatuhu wato kuma da lahun akibatu kuma ake fatan yaba musu ƙarshen shi kuma ake fatan yaba musu karshen shi fa ajabtuka ila zalika fa ajabtuka ila zalika to sai na amsa maka zuwa ga haka sai na amsa maka zuwa ga haka lima rajautuhu li nafsi wa laka bima rajautuhu li nafsi wa laka min thawabi man allama dinallahi aw da'a ilayhi min thawabi man allama dinallahi aw da'a ilayhi fa ajabtuka ila zalika fa ajabtuka ila zalika sai na amsa maka zuwa ga haka sai na amsa maka zuwa ga haka lima rajautuhu li nafsi wa laka بما رجوته لنفسي ولك saboda abin da nake naiwa kaina fata da kai kanka saboda abin da zai wa kaina fata da kai kanka min sawabi man allama dinallah من ثواب من علم دين الله na ladan wanda ya karantar da addinin Allah لا تكون بكرم الدين الله au da'a ilaihi أو دعا إليه ko kuma ya kira zuwa gare shi وإليك رسول بريش bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai سنة الله الرحمن الرحيم muqaddimatul musannif مقدمة المسلم shimfidar mai littafi شكرا لله alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu وليا تثبت عنا أبين الحمد wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وصلى الله على سيدنا محمد Allah ya daɗin tsira ga shugabanmu Muhammad ألا يسير بشكرا محمد wa ala alihi wa sahbi وعلى آله وصحبه da mutan gidan shi da sahabban shi ومتجلا شفاعته wa sallam وسلم Allah ya ƙara musu aminci ألا يقال مسلم qala abu muhammadin قال أبو محمد abdullahi ibn abi zaidin عبد الله بن أبي زيد baban muhammadu بابا محمد mai suna abdullahi ɗan abi zaidin يسوع عبد الله بن أبي زيد alƙairawani القيرواني mutumin garin ƙairawana ثم القيروان radiyallahu anhu wa ardahu رضي الله عنه وأرضاه Allah ya yarda da shi shi kuma ya yarda da Allah ألا يرتدي شيء ولا يرتدى الله ya ce يسير alhamdulillahi alladhi ibtada al-insana bi ni'matihi الحمد لله الذي ابتدع الإنسان بنعمته godiya ta tabbata ga Allah da ya fara halittar mutum da ni'imarsa ويا تثبت فألا تغفر عن المتن نعمة wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi وصوره في الأرحام بحكمته kuma ya suranta shi a cikin mahaifa da hikimarsa ويسورا تاشا شكما عبادة حكمتها wa abazahu ila rizqihi وأبرزه إلى رزقه kuma ya fito da shi zuwa ga tausasawar shi na sararin duniya ويسور الشجوع فتوسع وشي نذر الدنيا wa ma yassarahu lahu min rizqihi وما يسره له من رزقه da kuma abubuwan da Allah ya sauƙaƙe mishi na arzikin shi وما هو أن الله يسوي وشنا رزقه wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam وعلمه ما لم يكن يعلم Allah ya sanar da shi abin da bai taɓa sani ba ألا يتمد شيئا من ذلك فشيئا wa kana fadlullahi alaihi azima وكان فضل الله عليه عظيما lallai falalar Allah na da girma ga mutum wa nabbahahu bi athari san'atihi kuma ya faɗakar da shi da alamomin ayyukan shi wa a'zara ilaihi ala alsinatil mursalin kuma ya yanke hamzarin shi a bisa harshen manzanni alkhiyarati min khalqihi zababbu daga cikin halittar shi fahada man waffaqahu bi fadlihi wa adalla man khazalahu bi adlihi fa- fahada man waffaqahu bi fadlihi sai Allah ya shiryar da wanda ya datar da falalar shi wa adalla man khazalahu bi adlihi kuma ya wulakantar da wanda ya tozartar da adalcin shi wa adalla man khazalahu bi adlihi kuma ya batar da wanda ya wulakantar da adalcin shi wa yassara almu'minina lil yusra ويسر المؤمنين لليسرى kuma ya sauƙaƙe wa muminai hanya mai sauƙin bi ويتوكل مؤمنا على بصوت به wa sharaha suduhum lidhikra وشرح صدورهم للذكرى ya kuma haskaka kirazansu don jin wa'azi وما تتبع رسولا جمعا fa'amanu billah فآمنوا بالله sai suka yadda da Allah ليس يدل الله bi alsinatihim natiqin بألسنتهم ناطقين suna masu furtawa da harshensu سنا ما سكرت وعدها شمس wa bi qulubihim mukhlisin وبقلوبهم مخلصين suna masu gatsa- tsarkake Allah da zukatansu سنا ما سكرتك ألا تذكرتنس wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin وبما أتتهم به رسله وكلهم عاملين suna masu aiki da abin da manzannin Allah da littattafan Allah suka je musu da shi suna masu aiki da abin da manzannin Allah da littattafan Allah suka je musu da shi wa ta'allamu ma 'allamahum وتعلموا ما علمهم suka koyi abin da Allah ya sanar da su suka koyi abin da Allah ya sanar da su wa waqafu 'inda ma hadda lahum ووقفوا عندما حد لهم suka tsaya inda Allah ya iyakance musu واستغنوا بما أحل لهم واستغنوا بما أحل لهم suka wadatu da abin da Allah ya halatta musu فوداتوا أبناء لا يعلمون amma harrama alaihim عما حرم عليهم suka bar abin da Allah ya haramta musu فقد أبناء لا يعلمون amma ba'adu أما بعد to bayan haka فقال مكة a'anan Allah wa iyak أعاننا الله وإياك Allah ya taimake mu tare da kai ألا يتوجه تعالى إليه ala ri'ayati wada'ihi على رعاية ولائه a bisa kula da ajiyoyin shi أبسا قلال أجوره wa hifzi ma auda'ana min shara'ihi وإنما أودعنا من شرائعه da kuma kiyaye abubuwan da ya ba mu ajiya na shari'o'in shi da kuma kiyaye abubuwan da ya ba mu ajiya na shari'o'in shi fa innaka sa'altani ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan mukhtasara rubuta maka takaitaccen littafi min wajibi umuri diyana na wajibin al'amuran addini mimma tamtiku bihil alsina مما تنطق به الألسنة wanda harsuna ke furtawa wanda harsuna ke furtawa wa ta'taqiduhul qulub wanda aka ce kulkulu kuma zukata ke kudurcewa wanda ta ke kulcewa wa ta'maluhul jawarih wata amalin jawara kuma gaɓoɓi ke aikatawa wata kofi ke aikatawa wa ma yattasilu bil wajibi min zalika wata ya tasiru bi wajibi min dalika da al'amuran da ke da alaka da wajibi na wajen haka da al'amuran da ke da alaƙa da wajibi na wajen haka minas sunan biyar sunan na daga sunnoni daga sunnoni min mu'akkadiha min mu'akkadiha da masu ƙarfi daga cikinsu da masu ƙarfi daga cikinsu wa nawafiliha wanda wajibiha da nafilfilinsu da lafin bilinsu wa raga'ibiha wata ba'idiha da waɗanda ake kwaɗayin ladansu waɗanda ake kwarai ladansu wa shay'in min al'adabi minha da shaikin min al'ada minha da waɗansu daga cikin ladubbansu da waɗansu daga cikin lalubansu wa jumalin min usulil fiqhi wasu malumin usulin fiƙi da wasu bayanai na ilimin fiqhu da wasu bayanai na ilimin fiƙi wa fununihi wa kununi da kuma fannonin shi da kuma fannoni ala mazhabil imam malik ibn anas alamar al'imam malik bin anas a bisa mazhabin imamu malik dan anas bisa mazhabin Imam Malik dan Anas rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wa tariqatihi wa tariqatihi da kuma hanyar almajiransa da kuma hanyar almajiransa ma'ama sahala sabila ma ashkala min zalika tare da sauƙaƙe hanyar fahimtar abubuwan da ke da rikici daga cikin haka min tafsirin rasikhina من تفسير الراسخين daga fassarar masu zurfin sani تفسر المحسن الكلسين wa bayanin mutafakkihina وبيان المتفقهين da kuma bayanin malaman fiqihu وبيان ما لم فيه lima raghibta fihi min ta'limi zalika lil wildani لما لم فيه من تعليم ذلك للولدان saboda kwaɗayin da kai na karantar da yara hakan kama tu'allimuhum hurufal qur'ani كما تعلمهم حروف القرآن kamar yadda kake karantar da su haruffan alqur'ani ومن يتبع أن تدرس حروف القرآن liyasbiqa ila qulubihim ليثبت إلى قلوبهم min fahmi dinillah من فهم دين الله domin fahimtar addinin Allah ta fara shiga zuciyarsu domin fahimtar addinin Allah da ba da shiga zuciyarsu wa shara'ihi wa shara'ihi da shari'o'in shi da shari'o'i shi ma turja lahum barakatuhu ma turja lahum barakatu abubuwan da ake musu fatan albarkashi abubuwan da ake musu fatan albarkashi wa tuhmadu lahum aqibatuhu wa tuhmar lahum aqibatu kuma a yabi ƙarshen shi gare su kuma ya yi ƙarshen shi gare su fa ajabtuka ila zalika fa'adabtuka ila zalika sai na amsa maka zuwa ga hakan sai na amsa maka zuwa ga haka lima rajautuhu li nafsi wa laka bima da tautuhu li nafsi wa laka saboda abin da ne wa kaina fata da kuma kai kanka saboda abin da zai wa kaina fata da kuma kai kanka min sawabi man allama dinallah من ثواب من علم دين الله na ladan wanda ya sanar da addinin Allah فلا تكن يتمد دين الله au da'a ilaihi او دعا اليه ko kuma ya kira zuwa gare shi وليس وسبيل to alhamdulillah ga wani hanzari ba gudu ba wato fassarar da muke da ike ba asalin karatu ne na zaure wanda asalin karatun zaure a ƙasar nan ya ginu ne akan a karanta a haddace fassarar muku karatun nan namu duk da tsarin karatu ne na soro amma ba wai haddace fassarar ba fahimtar ma'anar shi yasa wani lokacin sai ka ga mun baka wannan fassarar mun baka wannan fassarar don me don duk ma'ana ɗaya ce kuma kasantuwar ɗaliban ilimi ne a nan waɗanda suna karatun larabci larabcin nan da suke karanta zai taimaka musu wajen sauƙaƙewar fahimtar wasu kalmomi da kenan don haka jama'a ba wai lallai ne mu ginu akan fassara kalma da wata kalma kwaya ɗaya a hausa ba misali kamar nan da ya ce man allama dinallah sai mu ce wanda ya sanar da addinin Allah sai ka ji kuma mun ce wanda ya karantar da addinin Allah au da'a ilaihi ko ya kira zuwa gare shi sai mu fassara haka ta iya yiwa muka juyo sai ka ji kuma can an ce allama karantarwa nan kuma ce allama sanarwa duk ma'anar da ya ɗaya ce Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu saurara a nan jama'a sai in akwai tambaya game da wasu al'amuran da suka shafi karatun nan idan kuwa babu to muna cewa dai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah sai zuwa gobe insha Allah wannan gobe Kashe.